wannan bawan allah ɗalibi ne yana karatu kamar yadda ya faɗa a jami'ar kimiyya da fasaha da ke wudil ya ce ya kasance yana ɗaukar nauyin karatunsa amma wannan shekara da ya kasance ya zo shekarar da zai gama sai dai akwai gyara da zai yi bayi da kudin registration yana buƙatar taimako saura kwana hudu a rufe ya ce allah ya rufe asiri kudin dubu ashirin da bakwai ne ya ce malam ina su a ɓoye sunana ya ba da lambar wayarsa to allah ya taimake ka allah ya baka nasara ku kuna da matsala wani lokacin yanzu mutumin da yake jami'a yana shekarar ƙarshe sai ya bari dubu ashirin da bakwai ta hana shi ya zana jarabawar ƙarshe duk a shekarar nan gaba ɗaya mai kake yi ɗaya kenan kuma mu yanzu da ka kawo mana wannan takardar a yau kuma ka ce mana kwana hudu ajiye kuɗin kai ne da in ka faɗa kawai za a ɗauka a baka ka san bai zai mu ɗauki kuɗi mu baka haka kawai ba a bincike ka ba to mushkilan wasu suna ɓata sunan wasu yanzu ba mamaki gaskiya yake ya cancanta a taimaka masa ma ba mamaki kuma ba gaskiya yake ba ni shine damuwa ta akan irin wannan taimakon amma dubu ashirin da bakwai ba komai ba ne ya ba da lambar wayarsa tana wajen mala ikirma ni yanzu ba da lokaci gaskiya kuma muna da al'ada a wannan majalisi ba za mu ba mutum taimako ba sai mun kakale shi mun tabbatar da gaskiyarsa to ga lambar sana a wajen mala ikirma wanda ya ga zai iya taimaka mai da ashirin da bakwai din nan ya zai samu mala ikirma kai ko mala ikirma na wakilta ka ka yi bincike a kansa ka nemi abokanansa guda uku su baka labari baya ma shaye-shaye ko da yake in mai shaye-shaye ne ba zai zo nan ba ko kuma ba sani ba yau din ya fara zuwa sannan kuma gaskiya ne Allah ya ba da ikon taimakawa kamar zan ba da taimakon amma na ce kai bari dai in tabbatar tukunna ƙwarai kuwa in Allah ya sa wani zai taimaka mai a taimake shi yana da kyau ina ba da shawara a taimaka masa amma kakka bari a bashi kuɗin nan a hannu ya ba da akawun nan ba na makarantar ka zira kudin a can yauwa kuma ya kawo mara siri ko kuma da Allah bayan sallah idan an zo mana bayan mun yi isha'i a zo a samu ikirma a taimaka masa in wani ma ya bar wanda zai da mai da dan kudin abinci ma ba laifi ba yi laifi ba Allah ya saka da alkhairi wata baiwa Allah ne ko namiji ne ko mace ban sani ba su rubuto takarda da kudinta naira ɗari yan ashirin ashirin guda biyar ga sunan masu albarka don Allah malam ka taimaka min da addu'a Allah ya aurar da ni nan kusa to Allah ya baki aure Allah ya baki miji Allah ya sa miki albarka da yaddari da yaddarin ki tafi sabilillah Allah ya ruwa shi malam muna yi maka fatan alkhairi Allah ya baka lafiya da jinkiri mai alfani amin kuma mai albarka Allah ya mara raya maka zuriya ka baki da malam muna barin addu'arka da ta yan uwa na wannan majalisi naka malam yarinya ce aka aurar da ita yau sati biyu kenan da yin auren amma makarai da mutanen boye sun hana ta zaman auren sun hana ta sukuni sun hana ta ma zaman gidan auren muna barin addu'a ya Allah ya taimake ta ya ubangiji ya bata lafiya ku zaunar da ita a gida ku ta zubga mata Qur'ani kurma ai ta zuba mata bakara da safe bakara da rana bakara da daddare ina tabbatar muku sai kun korai sai sai kun korai wannan shedanu insha Allah to ƴan matan ne ayi hakuri ayi hakuri fa wallahi wasu ƴan matan ne su suke gayyato wa kansu shedanin da aljanna fita ba ba hijabi bayyana tsiraici bayyana gashi jin kiɗa yarinya ƙarama ko 'yar budurwa za ka ga da 'yar wayarta da mp ɗinta tana jin kiɗa da waka ba dole shaidanu su mamaye ki ba ga bala'in kallon fima-fimai kina kan gaba ta budurci aljanu nan da nan suke cafkar ku suna kama ku amma ba za ku yi zikiri ba ba sa zikiri da yawansu ba sa zikiri ban ce ke haka kike ba kuma kai dan uwa ban ce yar uwarka haka take ba dan ba mamaki ka turo mun ma ka ce mahaddaciyar Qur'ani ne ba mamaki to amma ina ba da labarin majoratin wasu yan matan fasad da barna da suke yi da rashin kula da addini me yasa kake ganin yawanci maza ba su fiye faɗa wannan laruran ba namiji zai tsaya a masallaci ya sallah ya dan yi zikirin bayan sallah ya yi azkarus sabai wal masa amma wallahi wasu daga cikin matan nan ba su kirki yanzu fa a makarantun sakandare fa malaman sakandare suke ba da labari da yawa wasu yan mata ko sallah ba su yi halla asa suke kai amma wallahi kullun aka mata magana ita haila take yi ba saboda uwarta ba ta sa ta ce sallah to yaya irin waɗannan aljanu ba za su rungume su ba da wannan kallace-kallace duk yarinyar da bata daina kallon fimafimai ba wallahi ita da rabuwa da aljani kam sai dai kabari suna da tasiri sosai ya kamata ku kula wallahi Allah ya bata lafiya Allah ya warkar da ita babban magani qur'ani za ku bata ku bata wuridi da safe da rana shi aljani ba abin da ke koran aljani a jikin mutum irin zikiri da saukar Kur'ani ku ba ta wuridin ta zuwa tana sauke Kur'ani kuna da suratul baqara a rike ai ta buga ta wanda Allah ce duk wanda ya lazimci karanta suratul baqara yana saukewa ya je dawo ya fi karfin shedanu da matsafa to kuma yanzu haka ba mamaki ma in ka ji sai a ce ai wallahi bata ma iya ta da baki ba to ya za ka yi da ita wani ya zo matarsa aljanu sun hana shi zakar yau shekara goma sha kaza ana ta kaza duk addu'ar da ka ɗauka ka bata sai a ce ai bata iya tada baki ba na ce to zuwa za a zauna a rinka biya mata shekara goma sha da take fama da shaidanun bata je makaranta ta koyi tada baki ba mutum bai iya tada bakin da zai karanta yasin muslim ba bai iya tada bakin da zai karanta qur'ani ba to wani taimako zaka iya masa zama zaka yi kai ta biya masa addu'ar akwai rauni Allah gyara halin mu Malam barka da dare Allah ƙara lafiya da nisan kwana. Malam tambaya na anan shine ina da tace tana da ciki wata bakwai. Gashi ba ta jure yunwa kuma ga azumi shine tace malam idan na sha ramawa zan yi ko ciyarwa. Ki sha azumi tunda ba za ki iya jurewa ba akwai rauni na ciki ki sha in Allah ya sa kika yi lafiya. Mai gidanki ya rinka sayo miki 'yan abubuwan gina jiki da za su baki nono wadatacce ki rama azumin ramuwa zaki ba ciyarwa zaki ba ramawa zaki ba ciyarwa zaki Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ƙara lafiya da nisan kwana dan Allah mallam ina neman alfarma addu'arka da ta yan uwan wannan majalisi akan wani abu da nake yawan aikatawa wanda saban Allah ne in ji shi da fada kuma malam wallahi ya ce sai ya daina sai kuma ya ƙara maimaita wannan sabon Allah ya ce yana neman shawara ta hanyar yin wani istighfari da zai rinka yi kuma malam ni ƙaramin yaro ne shekara ta ma sha bakwai da Allah malam a taimaka min da wani istighfari da zan rinka yawan karantawa Allah mai da malam gida lafiya Allah ya saka da alkhairi to ga wani yaro ya shiga tarko ba sai addu'a sha bakwai ai ka layi ai to na farko dai ana ƙara maka imani da takawa da har ka yadda cewa kana aikata laifi kana aikata sabon Allah na biyu ka zama mai tuba taubatan nasuha tuban gaskiya wannan abu in dai ba mari da sasari aka daura ma aka ce ka rinka yin sa a dole ba to ai zaka iya denawa idan ta hanyar abokanai ne ka canja abokanai gaba ɗaya daga yau ka daina zuwa wunsu ka daina buga musu waya sai ta zumunci kawai idan wurin zama ne da kake zaune to ka canja wurin zama in kai wannan ka dage da addu'a kuma ka dage da karatun qur'ani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ka dage da sallah mai kyau irin wanda annabi yake kuma ka dage da zuwa majalisai irin wannan na ilimi ina maka albishir insha Allah zaka daina wannan abu kuma mu za mu yi maka addu'a anan in Allah ya so yadda Allah ya yaye maka wannan bala'i kuma mu kada Allah ya jarabe mu da zunubin da za mu kasa fita daga cikinsa babban istighfarin da zan baka shine ka nemi littafin ka hisnul muslim ka bude can akwai istighfari na sayyidul istighfari wanda manzo Allah yake cewa duk wanda ya karanta shi da safiya mutu a safiyar dan aljanna ne wanda ya karanta shi da yamma ya mutu a yammacin dan aljanna ne to ka neme shi kai ta bugawa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan shine sayyidul istighfari duk wani istighfari a duniya shine shugaban istighfari ka je kai ta maimaita shi da safe da yamma in Allah ya so ya yadda in kai da sunan Allah da ikhlasi da damuwa a ranka cewa wannan laifin yana damun ka Allah ba zai barka a ciki ba musamman idan kana sadaka musamman in ka kara da qiyamul laili musamman in ka hada da azumin litinin da alhamis in Allah ya so ya yadda sai dai mun dawo tafsirin nan ka zo ka mana albishir ka ce malam na faɗau saiti ga kuma azumi nan daman gidan koran shedanu in Allah ya so yadda muna maka albishir za ka samu waraka kuma za ka samu warwara daga wannan damuwa taka Allah ya yi maka Allah kuma ya yayi maka wannan masifa Allah kuma ya kubatar da mu ya kare mu gaba daya ka rike wannan bayanai da na maka za su zama tsira a gare ka insha Allah wannan yace Allah ƙara wa malam lafiya da imani muna buƙatar addu'a ka da sauran yan uwa na wannan majalisi yace akan wata sabuwar kasuwa da zai fara yi Allah ya sa a fara a sa ina jin daɗi ƙwarai idan na ga ɗaliban wannan majalisi namu suna ta aiko takarda cewa za su fara yin kasuwanci an samu ci gaba ya aiko ɗan dubu ɗayansa da ɗari biyar ina jin ko canjin sayayyar da ya yi ne ya turo Allah ya sa mata albarka dubu ɗaya ɗari biyar wa masallaci Allah ya sa masa albarka Allah ya sa ya fara a sa'a Allah ya sa ya dace yan uwana ku riƙe sana'a ku riƙe sana'a ba a jin kunya wajen nema ko kana karatun boko karkace ina karatu ba zan yi sana'a ba ka auna ka ga karatun bokon da kake zai baka wani lokaci da za ka yi wata sana'a noma ne ɗinki ne wani aiki ne kasuwa ce za ka je a'a wani abu za ka rinka siya kana sayarwa wata mu'amala ne za ka yi duk abin da zai shigo maka da kwabo da taro ka yi malamai economics suna faɗa cewa duk wanda ya lissafa wato abin da yake spending abin da yake kashewa kudin da yake kashewa ya fi kudin da yake samu to wannan yana cikin masu kariyar arziki ka buga lissafi idan ka ga bukatunka na kashe kudi a wata ya fi kudin da kake samu a wata to tabbas kana cikin masu karyayyen tattalin arziki me ake so ya zama bukatunka ba su kai kudin da kake samu ba shine za ka rinka samun rara to idan ka wayi gari wato abin da kake kashewa ya fi abin da kake samu to ko dai ka dora ubanka nauyi ko ka dora wa uwanka nauyi ko kuma fa kana fa cikin haɗari musamman a irin wannan zamani da taimako yake da wahala uban da ya haife ka yau ka ce ba ni gobe ba ni jibi ba ni wallahi ba zai iya ba saboda ai akwai mahaifiyarka akwai jarirai kannanka akwai yan mata yan uwanka akwai iyayensa akwai abokanansa akwai kaza haka za mu kashe iyayenmu da hawan jini mu ci damun su da bukatu a gidan malam bahaushe sai ka tarar da yara samari gandan gandan biyar shida bakwai gabaki ɗinsu ba mai sana'a ba mai aiki kuma mutum wai ya tsaya ma kwakwalwar tasa ya ba ta tunani me zan yi inda nan zan samun wani abu shi ba zai ba ko wani aiki ne za ka rinka zuwa kajuwal kana yi na awanni ana biyan ka ya fi zaman banza ko wata sana'a ne za ka yi ta transport ko wani abu ya fi zaman banza to wannan yasa muke kashe iyayenmu mu sa musu furfura tintinin amma idan ka je kudu wallahi ba haka suke ba wallahi malam duk wanda ya je kudu duk kasan kudin nan lagos ibadan akure onacha wannan port harcourt ina ne wallahi malam karfe ukun dare zaka ga ana ana ana ana ana ta hawa bus ana fita kowa yana fita nema idan ma'aikacin gwamnati ne uku na dare fa ba kiyamun laili ba yana sauri saboda karya makara a wajen aiki ka a kore shi uku na dare za yi je sayayya masu kayan miya fa ukun dare suke budewa fa masu yin sana'ar safiya su zo su gama sayayya su tafi muku yanzu mai kayan miya ma in rena muku hankali a anguwa sai ce baya buɗe sai bayan goma wai ɗan kasuwa a arewa wai ɗan kasuwa wai baya buɗe wai shagon kasuwarsa wai sai bayan sha ɗaya ya za ku yi ku samu arziki manzo Allah ya ce ka Allah ka taimaki al'ummata da yin sammako Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah al'ummata mai sammako ko ma'aikacin gwamnati ne mai sammako Allah yana taimakonsa mai sana'a mai sammako Allah yana taimakonsa to amma mutanen mu mutuwar zuciya wallahi malam mun buga lissafi masana sun buga lissafi jobless masu zaman banza da rashin aikin yi yan arewa billahi azimu malam ba sa lissafi sun ninka sun ninka yan kudu kun ga ba ana kukan yunwa a Najeriya ba da kukan talauci a Najeriya ba wallahi da yunwa da talauci wannan masana ne suka faɗa suka ce high rate of poverty da hungry yunwa da talauci ya fi yawa a kewayen Kano, Kaduna, Jigawa, Gombe, Bauchi kaza kaza da sauransu wallahi ya fi yawa a nan. Su ba 'yan Najeriya ba ne waɗancan? Ba sa rena sana'a. Yanzu misalin bai rabe, Allah ya musu albarka. Yaronsa yana tashi da ya fara wayo zai tura shi gareji. Je ka fara koyon sana'a, amma ba zai je boko, yana dawowa daga bokon nan zai tura shi je koya. in yi laifi a kwala mai sufana ya ta kuka ogansa ya zo ya ci abincin rana yana kallo sai daga ƙarshe can irin wanda ake ba almajirin nan sai ya bashi a haka zai yi ni da yunwa amma kafin a wasu shekaru ya samu freedom ya iya ba sa zaman banza yau ka je kasuwar sabon gari duk da 'ya'yansu suke suke sana'a mai taya mai batir mai safaya fat da matansu ka ga mai gida bai fito ba amma matarsa ta riga shi fitowa mu ko yanzu hajiyar ka tana nan tana kwance abin karya ma ni fa ka dame ni wallahi lokacin tashi na bai yi ba matar bahaushe kenan mara kirki tana bacci amma matan kabilu wallahi ta masu addinin su sai ga ta fita ta saka hijabi ta je ta bude shagon mai gidanta saboda yayin yana wahala shi ta bashi dama yayi bacci da safe wallahi jiya ina Lagos wani yake bani labari muna magana akan mai girma a Alhaji Ali Kwadangwaji ma'aikaci ne a ma'aikatarsa yace lokacin muna zuwa ina aiki a gurin yace wallahi Alhaji Ali Kwadangwaji duk sammakon duk sammakon ma'aikaci wallahi malam sai ya riga shi karfe 8 din nan yana office ɗinsa a haka ya samu kuɗi ya zama dangwatan amma mu yanzu 'yan kasuwan mu haka suke kaje singa ba a buɗe ba kaje sabon gari ba a buɗe ba yan kasuwa sun zo daga kamaru sun zo daga chadi sun zo daga kaza wai a haka muke neman arziki shi yasa talauci yana na yana danne mu kaji masu kuɗin da suka nemi kuɗin suka samu kuɗin yanzu ba bacci suka yi ba idan kun tafi amrin ba kun fihi wallahi yan kudin nan ina gaya muku in kun ga yadda suke fita sana abin zai baka tsoro ba wani mai zaman banza kuma ba za ka taɓa ganin ƙabila a bakin titi yana bara yana roƙo ba muku yanzu za ka ga saurayi matashi lafiyayye in kuka yi kokawa ma duka zai maka zai zo yana cewa fi sabilillah wai da yake shi musulmi ne ya iya faɗan fi sabilillah yara yan mata yanzu ba ake sa a titi yarinya budurwa gatse gatse za ta zo da kirjinta gaban mota tana goge maka gilas saboda mutuwar zuciya you are very stupid wallahi ba daidai ba ne budurwa yarinya fa wata yarinya ko firamare ba ta gama ba ta zo wai tana wai wai tana karkade maka mota ba makarantar boko ba ta addini ki je ki soya awara mana ki je ki sana'a mana to an an kashe mana zuciya ƙaramin yaro roƙo bara har yanzu ba za ka je ka kai wa tela ɗinki sai ya baka sati biyu sati uku bai zai maka ɗinki ba kun san a yanzu haka teloli sun fara rufe karɓan ɗinki saboda me conjection ya yi yawa amma yau ga samarin mu suna zaune ba za su iya yin ɗinki ba ba za su je su koya ba ba mu da tunanin buɗe sana'a maganar noma ku daga nan zuwa wudil dajin da yake zube daga nan zuwa wudil ba zai lissafo ba dajin a banza ba a noma shi ko da kashin awaki ba za ka rinka ɗiba ba in baka da kuɗin taki kana ɗiba kana kana kana kaiwa kana nomawa babu abin da ya kashe mu a arewa in banda tumasanci da roƙo da bara da rashin sana'a yaro wai ba zai waye ya koyi neman kuɗi ba wallahi Najeriya in ba ku tsaya ku nemi kuɗi ba ko ustajancin naka ba inda zaka Allah nake gaya muku ku yi noma ku yi kiwo ku yi addini shehu dan fodiyo yace yace yace demen duren ku je ku yi deme wato wato noma duren ku yi kiwo remen ko kuma ku yi noma ku yi kiwo jangen ku yi karatu shehu usman dan fodiyo da ya je da awa haka ya faɗa wannan shine lauhar da yau in ka je adamawa za ka shiga za a ce jangen duren demen ku yi karatu ku yi kiwo ku yi noma wa ya faɗi wannan shehu usman ɗan fodiyo yaya yara mu za su tashi su zauna yaro balagaggen yaro ya turo takarda wai yana neman taimakon dubu ashirin da bakwai da kana nan da na zabga maka mari ina ji mata ku yi haƙuri karatun nan yau na ƙarshe ne da shi za mu rufe kuma dama a kumbure na taho raina ne a ɓace wani abu ne yake damuna sai na huce kafin na tashi a wurin nan. sana'o'i yanzu kano fa da kake gani fa wai mamakin da nake yi shine mamakin da nake yi wai ɗan kano baya amfanuwa da kano wai wasu baƙi ne za su rinka shigowa su yi sana'a su nemi abinci kullum su fita su je su ciyar da iyalinsu mu kuma yaranmu suna bakin titi suna zaune idan garin Allah ya waye ka je hanyar wudil motoci za ka suna shigowa je ka hanyar kaza je ka dan batta je ka hanyar kaza malam daga masu zuwa daga waje daga masu zuwa daga local government malam hatta yan acaba hatta masu adaidaita akwai wanda da yawan su ba yan cikin gari bane yan ƙauyuka ne da safe suke burgowa da asuba su shigo su nemi abinci a Kano wallahi malam akwai mutumin daga duk tudun wada zai taho haka zai taho ya je yan kabaye ya sari yalan bello da sassafe ya zo bakin titi fa ba certificate ba komai ba rumfa ba komai ya shimfida yalan ballansa insha Allah kafin la'asar ya sai da yalan ballansa ya soke kudinsa ya yi cefane mai kyau ya je ciyar da iyalinsa yaro musulmi dan Kano yana nan yana jiran sai ubansa ya bashi kudi ya kashe haka za mu ci gaba wallahi ba inda za mu je kun ga 'yan kudin nan kun ga 'yan kudu da kuke gani wallahi sun mana nisa a boko sun mana nisa a sana'o'i sun mana nisa a kaza yanzu abubuwan ma da muke da su dinnan ina gaya muku wallahi al'azimu malam sun fi karfin mu ga daji na noma ga aikin karfi ga sana'o'i ga shi a kasuwannin nan ga kaza ga kaza ga kaza basira ma ta tunani ma babu in na ga dama sai na lissafa muku sana'a ɗari a gurin nan wallahi duk baki ne suke zuwa su shigo Kano su kuma su ci albarkacin ta kama hanya sabi ni nawa yaran an bar mun su kawai yaran Kano sai dabancin siyasa yan siyasa suna amfani da kwawalanku su ba ku makami su ba ku kayan maye ba za su ba ku sana'a ba ba za su kai ku jami'a ba ba za su muku ba ba za su muku ba sun kashe muku zuciya kuna cikin manya-manyan gidajen da ba naku ba suna hawa motoci masu tsada da har ka mutu har ka je kabarin ka ba lalle ka iya hawanta ba ba kai zuciyar da ya zan yi in mallaki wannan mota ko in mallaki wannan gida ba Allah ya ba mu ikon gyarawa samari wannan tafiyar wannan da'awar mu fa muna tafiya ne da ita akan me ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله muyi aiki muyi sana'a kan mu zauna yanzu ni kun ga na fassara muku Qur'ani ina bayani ko ni ba ma'aikacin gwamnati ne wallahi malam ina da albashi na duk wata sai na je dirim ya shigo kuma sai na je na aiki ina da gona ina noma me dame ni ba zan je gona in yi shuka in dasa shinkafa saboda ya fi mun mutunci ba zan zo ina magana a gaban wani wulakantacce yana wulakanta ni ba kai kai da kaje ka nemo kuɗin mala'ika jibril ne yace kai zaka samu kuɗi ni ba zan samu kai in banda ma tsautsayi ya sa ina jan baki da fasara nan da kasuwa na shiga da ban zama wani ba ka je ka nema kai noma kai kiwo duk abin da zaka yi na sana'a kai na faɗa a bayanai a hudubobi da na yi satin da ya wuce da malam ba haushe malam a gida za ga mace tana kiwon kaji ka lura kazar ta ɗaya a shekara sai ta haifa mata 'ya'ya ashirin yaro karami sai ga yana dan kiwon yar akuya ko ya dan sai rago yana kiwata in babbar sallah ta yi ya sayar ya dinkin sallah da ya dauki saurari baban shi ba yaro sai ga yana yan sana wani yana fitowa kofar gida ya yanka rake da Allah akwai wani lasin da kake bukata dan ka zo ka gyara rake a kofar gidan ko an zo wuciya bara a saya ba wani zai samu dan jarin sai rinka bin ina ne kasuwar wudil ina ne kasuwar dan batta ina ne kasuwar rimin gado ka san me zai yi dan jarinsa zai zuba ya hau hais a kabuga ya hau hais a dawanau ya shiga kasuwa ya sa dan trucksuit dinsa ya zagaya ya sayo kaji da sassafe ake zuwa kasuwar kauye idan ka sayo kajin nan ka zo ka baza su ba yanda za a yi yamma ta kare baka samu mai sayan kajin ka ba sai ka ƙara dubu ɗaya ka ƙara ɗari biyar ka ƙara kaza sai ka ka dawo da wata dubu ashirin ɗin ka ƙari idan ma ba a siya ba samu irin jogo din nan da ake yi gidan kaji din nan ka dora akan hais ka taho da shi ka samu wani kangon gidanku ka zuba ka ce kana sai da kaji na gargajiya wallahi layi za a yi maka ko ka sai kaji na turawa ka zo ka zuba a gidanku kana kula da su za ka samu rufin asiri ba sai ka kara uban hawan jini ba wannan takarda ta yaron nan ta gigita ne wallahi ta dame ni amma fa ban ce kar a taimaka masa ba ku taimaka masa Allah ya taimaka mana gaba ɗaya amma duk wanda yake tafiya da mu nan ba zama a fita a nema fa so nake duk ku zama masu kuɗi malam ku kuɗi ku sakata kowa da mu zo mu yi wa musulunci aiki ko baka ji ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh